بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ساتن دي غباتا ساتن دي غباتا نيكو mun tsaya a addu'o'i za mu tashi a Allahumma gafili wali walidayya ko na'am amalan yace cikin addu'o'in da in an so samu ne a ce misali bayan idan mutum ya gama tahiyya ya gama salati wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya dora da su suna da tsayi sai muka ce wannan kamar yadda malam din ya faɗa in kai ka kyauta shine daga ciki akwai Allahumma ghafirli ko Allah ka gafarta min wali walidayya da kuma mahaifana malamai suka ce galibi in ka kabi Qur'ani zaka samu bayani akan annabawa su da dama da mutanen kirki za su yi addu'a suka fara da kansu ne ma'ana in ka cire wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa yin addu'a ma mutum ba tare da ya san kana yi ba mana zaharul gaibi kenan Allah subhanahu wataala ka sa malaika ya rinka yin amin ma abin da kake cewa to kaga idan ka kalli wancan hadisin shi ba ma kanka ka roka mawa ba amma shi malaikan zai ce amin kuma kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka yasa irin wancan salon addu'a akwai dubara ga wanda yake da wayau zai rinka yin irin wannan addu'a yanzu misali kamar ni nan ba ina zaune ba sai in yi ma garkawi wala in yi san kai sai yi wa malama da algarka ya addu'a Allah ya tsare mana shi Allah ya kun gane Allah ya sa aljannan firdausi ta zamto makomansa Allah ya warware mishi matsalan da ke damunsa a kaga bai san nayi ba kuma ba na fara mai nayi ba to mala'ika shi kuma yana tsaye na to amun Allah ya baka irin abin da ka roka mishi to dama kuma ko mu zalisa salama yace idan ka je an ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin a matsayin ka na mamu me zaka ce ya ce manuwa faka ta aminu ta aminin mala'ika gufira lahu ma takaddama min zambi ya ce wanda san da ya ce amin mala'ika daidai lokacin bakin mala'ika shi ma ya ɗauka to zunubin shi ne wanda ya gabata daga wuce wurin an yafe mishi sai da galibi inda mala'ika zai ce allah ka mishi dai muka ne an gane magana to an kan wannan misali sai da na ɗaga hannu ina allah ka mugarkawi kaza allah ka mugarkawi ai ban sa kaina ba to shine muka ce misali magabata galibi inda za su yi addu'a ne gare su da sauran mutanen kirki da suka fara da kansu ne an gane maganan kuwa rabbi gifili wali walide ya walil mumini na yau mai hukumar isa ko ba ta surat ibrahim kenan ko annabi ibrahim alayhi salam bayan yayi ta rabbana rabbana rabbana rabbana ya allah ya allah ya allah ya allah tun daga dai kan rabbi innahu adnana kaseeran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurun rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi darin 'inda baytika al-mu'arram rabbana liqimus salah kaga ai duka yana ta rabbana Allah Allah Allah karshe ne ce Allah ka gafarta mu wali walidayya ka gafarta mu mahaifana walil mu'minina ka gafarta mu mumunai yau mai hukumar hisabi ranar da za ta da hisabi an gane maganan kuwa sai sa ka sa kanka da farko sannan sai ka sa mutanen kirki ba ka ce Allah ba ku a Allah ya bani sai ni in ba ku kaga ka roƙa mu mene kenan yau ka fara dokan makanka ko mene za ka yi a rayuwa an gane maganan sannan ka ramanta da wancan addu'a Allahumma ghafir li Allah ka gafarta min wali walidayya da mahaifana kamar da muka faɗa a gaba baya shine garantin addu'an da in dai mutun yayi za a karba to na da da uba ne ko uba da da kun gane maganan kuwa mutun ya fadi ya mutu ko me aka ce an mai na addu'a Allah ya kai ladan Allah ya yi waye Allah ya yi waye duk da za a lallabi yayan nasu ya fi garanti amma kana matsayin kanin shi ko kana matsayin wani nashi in ka cire ɗa da uba an gane maganan e za a iya samu a shigar da shi amma dai garantin na ɗani tisan da ya ɗaga nu ce Allah ka ji kan babana shi an gama tisan da uba ya ɗaga nu yi maɗan shi addu'a an gama ko da ko kai a zahiri kana ganin kana ta mai yayanka addu'a kuma suna watsewa an gane magana za ga misali kila ka sa addu'an da kaske kake kana roƙon Allah a irin gaggawa irin namu kila kana so ne kawai sha yanzu ka yi addu'an amma kuma dai ɗan har yanzu a ai baka sani ba ne ai addu'an ne ma yake rage mai wannan abin da yake yi kun ɗan gane magana kila da abin da zai yawaita kukan da zai saka ya fi haka amma addu'ar sai Allah Allah yana tarewa tunda irin ne take yi da shedan suke hada suke ta wannan ayyukan ai to shi kuma Allah subhanahu wataala sai yana danne maka saboda duk wanda Allah ya ka tare mushi an gama ba ya tsaya musu ba kenan to shedan din banzan shi in na ce banzan shi ba abin da zai iya yi wanda sai fa Allah subhanahu wataala ya bashi dama ne sannan zai iya motsawa nufi na har ya juyar da bawa ya shagaltar da shi ya waye duk abin da yake din nan to in Allah ya tsaya maka ba shi kenan ba to yi za karka ce wai to ai na ita ma yaran addu'a amma ba karawa ba kai da kake da garanti ai a matsayin ka na uba an kai addu'a ba wani a duniya wanda zai mai addu'a ko malamin shi ba an gane maganan kuwa ko malamin shi yasa wani lokacin ba wai an ce karka bayar ba amma da za ka riƙe wuta da yin babanka addu'a ya fi ka ba shehun nan kuma waye shehun kuwa ba muka bayar mu ce a sa ba iya ma addu'a ba ba na ce karka bayar ba amma dai nakan nan kai da kare na kanka to kai ne mai garanti duk sanda ka roƙa ma babanka da Allah ya muwa cikawa an gama wani mutanen kirki eh shi tambayan shi an jayi go saboda kilon da ake da loaded shine misali to ko da dan irin gashi ga kaman shi ne in ba haushe ce haka yana nufin bai damu da ibada wa waye waye da sauransu ko to annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga wancan hadisin cewa ya waladin salihun yad'u lahu ko da nagar wanda yake mishi mene shi da ma watsi ba asaran ya addu'a amma kuma ya addu'a zakarwa ka gane magana amma din mun yi bayanin abin da yake sa sharɗan su cika ko kusancin ɗa da uba da kusancin uba da ɗa to wannan kusancin yana da ƙarfi sosai an gane magana in ko Allah baya so kamar irin a ce baba ya mutu yana kafirci to sai hana addu'a ne kar a yi kawai kun gane magana a wannan Ibrahim alayhi salam lokacin da baban shi yake da rai yana ta mishi addu'a Allah bai hana shi ba saboda amma ranan da ya fadi ya mutu sai Allah ya ce a bari kawai addu'a ne aka datse ta ba wai abun nan ba to kuma da mai da akwai karin musulunci ai koma me mutun yayi an gane maganan kuwa a cikin kitabu ta yi za mu karanta nan gaba can ciki a ma insha Allah na ce muku wancan fawa tsatse ne kawai harkan banza yake yi ba addini a tare da shi da waye da waye shi kuma wannan ustazi ne bawan Allah normal kowanne yana harkokin shi to nan wani gurin an nuna ma'ana ta hada su fada sai yake nuna wani kai tunda ya mai nasiha ya ki ji ya mai nasiha irin kai kai da mutum din nan ya ki lokacin bai yi ba suke nan sai ce kai ku na rantsi da Allah Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ya ce manil muta'ala alayya Allah an gafira li abdi wai wani ne yake rantsuwa da Allah ba zan gafarta ba bawa na ba yace kada gafarto lahu shi dan iskar shi wa tsatsan shi ba ne badalan na yafe mishi kai kuma ustazu na bata aikin bana so kaga ya zahiri misali wancan yana na cikin daira ta ina alayhi salam Allah ya samu dace Allahumma gafirli ko ya Allah ka gafarta min wali walidayya Allah ka gafarta min mahaifana to uh, wali walidayya ko na dan kau da gani na ne shafi 26 su ina kusa da gurin kenan ko Allahumma gafir lana na kuma na'am jai da haka ne wali a immati na ko da shugabannin mutum shi kuma wannan zaka sake koma wancan ayan ne na walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wancan kenan ko walladina ja'u wadanda suka biyo bayan sahabbai ba ya ce Allah gafarta mun ba dai ko wali walidayya da mahaifana ko bi ko wali a immatina da kuma jagororinmu asalin jagoranci idan malaman suka yi rubutu irin waɗannan addini suna nufin jagororin addini an gane maganan a ba ku gane ba asali mun faɗa muku cewa sarakuna na asali to su ne alƙalan su ne limaman su ne komai to in aka ce a in matuna su ake nufi kuna gane magana daga baya ne aka fara sarauta na ce muku in ka ce a gwamnatin musulunci ne gado dai daga sayyidina muawiya radiyallahu anhu an gane magana wani zai ce to ai sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce alasan ya hau shi alasan dama yana da certificate saboda kakai ya ce zai raba fada to kaga wannan kawai ya isa ya zama hujjan da sayyidina ali zai nada shi a matsayin ya gaje shi kawai an gane magana so amma dai misali ya cancanta bai cancanta ba tun da ɗana ne sai ya hau to mawuye ne yi wannan da aka ba shi shawara shi kuma ya karba ya kai ta neman mishi shiga a wajen sarakun shugabannin kasashe na duniya su ba da haɗin kai kafin mutu ku yadda cewa in na mutu ɗana zai mene har aka ɗan yi amfani dai da abubuwan da aka yi dai har Allah ya sa kuma kaddaran yazidin ya hau da shi ne aka ta mai tawaye ai a wannan dalilin tawayen ne sai dina Hussein aka kashe shi an gane magana a dalilin irin wannan cewa bai cancanci mulkin ba shine aka sha Abdullahi dan Zubairu shi ma sahabi ne an gane magana to wani ya in matina nan ba malam yace Allah ka gafarta min ba da mahaifana da kuma jagorori to a in matul musulmi ne ake magana su ne ma'ana sarakunan musulunci waɗanda suka kwatanta Allah ya sa mu dace ko mu nan ɗin ka dawo Najeriya ba daula Usmaniya ce ba nadin rawanin shi da yake yi me yasa ba yana koyi da sai rujudu ba ne yau wato kuma daga nan tun da ya yi ta ba da tutoci ƙarshe dai naɗin ya zama kwalliya ko har aka bambanta nasu mai ƙaho Allah ya samu dace wal ya immatina da jagororin shi ne muka ce zaka sake komawa wancan ayan Allah madaukaki zarki ce wallazina ja'u min ba'di wadanda suka biyo bayan mutanen kirki yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana kaga ma maganar ta sake fitowa ko Allah ka gafarta mana su fara da me kenan da kansu waliman sabaqana bil imani da waɗanda duka suka riga mu da yin imani ana nufin daga sahabbai zuwa waɗanda suka biyo baya har zuwa yau da muke magana tunayi addu'a ne da zaka yi a tahiyya kamar yadda malam ya ce ko in ka kara da wannan tahiyya ka kyauta idan baka sa shi ba kuma ba matsala an gane so shi yasa bin da yake kan mutumin kirki yayi ma mutanen kirki mene addu'a amma sabanin wanda waɗanda suke zagin sahabai suke nuna mutanen banza ne an gane maganin ko so kaga su waɗanda suke cewa mutanen banza ne kaga ba sa musu me yake nan addu'a wanda kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ba zai je yakin haji ko Umar ya ce dan uwa kar a manta da mu a samu addu'a annabi na roƙon sayyidina Umar ya mene ya sa ya cikin mene addu'a mutanen kirki kenan ya mutu ya basu a mutanen kirki kuma sun raye a mutanen kirki sun koma ga Allah mutanen kirki da haka duk lokacin da muka ce rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani to suna ciki wanda yace maka ai daga baya sun canza to ai ya fa Allah ilimi kenan an gane magana inda Allah yace fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu a wanda yake wannan maganar mako ka san wa yake zagi ma in ka koma da shi ya can Allah to me yasa ya zagi Allah magana na shine baran biyo da kai ba yau Allah ya sa zami karatun nan ba ko ka san har na je gida na zauna zan ci abinci ba an gane magana tunda bari tunda an hada a cikin gari nan an hada ko kuma kila ba hada ba ko kuma kila in wancan maganan da aka yi cewa za a zo kila an ji shiru ana ta na hada ko to da Allah ya rubuta ba sai gashi kuma ana yin karatun to haka tsarin rayuwar nan yake tun daga ranar da za a fara duniya ya tsara ta kuma ranar da zai naɗe kayansa to idan ka ce da ya ce ya yarda da su kun gane magana sannan daga baya suka yi aikin da ya kishiyanci na yarda to kenan bai san kun gane maganan kuwa bai san za su yi wancan tsiyan ba da suka yi kenan to kuma in bai sani ba shi Allah kenan ko to ba alimul gaibi bane kun gane magana ga kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ana ta rikici akan ya san gaibu wasu na cewa bai san gaibu ba ai bawa ne cikin bayi ko ai ka san ba Allah bane shi a dai halittu babu irin sa amma kuma shi ba Allah bane gaskiya wannan ita ce aqidar mu to annabi sallama wasu na gani saboda irin wannan labarin da zai bada ya ce nan gaba za a yi kaza sai kuma lokacin yayi menene a yi kazan waye faɗan mai to an ce shi Allah bai san cewa za su warware ba a bayan mutuwar manzon Allah sallallahu sai kuma da manzalan ne ya mutu sai kuma suka warware shi kuma da ya ce ya yi mene ya yadda da su laƙadar radiyallahu anil mumini na idi bayu na katata shajara falima ma bi kulubihim Allah ya ce na masu abin da ke cikin zukatansu in ma za su warware in ma za su menene balle shi yadda ya tsara duniyar ba haka take tafiya
wallahi yadda ya tsara ta haka take tafi ba wani abin da yake canzawa gaba da ko wanta na yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab ai a tsarin guda biyu ne in mutum yayi kaza sai kaza ya faru da shi in kai kaza kuma sai kaza ya faru da shi to amma yana na rubuce yamhu ne yana sharewa da ya rubuta kaza zai faru sanadiyan addu'a kila sai Allah subhanahu wataala ya sai goge shi a lauhul mahfuz shi ba asalin duka tsarin rayuwar mu yana san a rubuce to amma kuma an ce mutanen sun zama mutanen banza waye waye waye kuma duk wanda yake bibiyan tarihi wanda bai dan lalle kawai ne ko za mu shi wannan wayan fa ba wai na yi karatun bane amma ka kalle ni ni ka ce mun wai wai annabi Muhammad sallama bai san za su yi wannan tsiyan ba har ma wai ka kawo mun hujja wai ka ce mun wai annabi sallama ya ce kar ku koma kafirai bayana to shine da annabi ya ko mutu kuma suka zama kafiran wai zai ka ba ma hujja da wannan wai kusan ka wani lokacin idan mutum ya magana bai san ya daba ma kanshi ne ba wuka mazal salama wanne ne a cikin rikicin wanda bai san da shi ba babu na ce babu babu duk wannan rikicin har na husaini kaga sun shekara kusan hamsin kenan bayan mazal salama ya faru kaga ko ai tafiyan da dan nisa ko mu dai a irin wannan rayuwar da muke ciki ana ta an sannan da muke taka hamsin za ga farare sosai ba fa na baiwa ba a farare kawai na wahala ne to shekara kusan hamsin fasan nan da kanshi ya ce yana kuka ranar yana zubar da waye ya ce ga ƙasan da za a kashe husainu jikana an ɗauko min karbalan an kawo min gata a lokacin fa husainu bai wuce kara shida zuwa bakwai ba a duniya to za Allah wanda ya faɗi wannan kana son zika ce min ba zai san abin da zai faru bayan mutuwar shi da shekara ɗaya biyu ku ba kun ɗan gane maganin kuwa ya ce alasan yayin husaini kenan ko ya ce ɗana ne na wajen fatima kenan jikar shi ya ce ina sa ran Allah zai raba faɗan masu faɗa na ƙungiyoyin musulmai guda biyu shi kuma ya faru bayan wafatinsa da kusan shekara ashirin da biyar na gazotar jamal ya ce waye ne yar farin cikinku da za a yi faɗa a tsanadiyyanta kuma aisha ne ta ce muna zaune ana fira kuma ita ce ya faru da ita rikicin safin wanda yake yaki na ƙarshe kenan wanda suka yi wanda yake a kisan sosai ya sayi dina ali ya ce ya yadda ya shiro an gane maganan shi ma annabi ya ce taqtul ammar alfiya albaziya ya ce kungiyan waɗanda suka fita daga tafiyar sayyidina ali ma'ana kungiyar masu tawaye da ba za su bi tafiyan ba saboda fassarar su za su kashe min ammar to kuma ba a kai ba sai kusan shekara ta 25 duk wannan kace annabi bai sani ba ya faɗa kun gane maganan kuwa ya faɗa kuma sannan da shekara ashirin da biyar faru sannan ka ce annabi bai sani ba ai kaga hankali ba zai mai ba to irin wannan za mu kawo su ne sai mu gade muna kawo su ba Allah ya sa mu dace da haka mu aqida mu shine wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina Allah ka gafarta mana da yan uwan mu number 1 shine wane sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa wani mai hikima yake cewa anir mar'i la tasal wa sal an karini fa in kana za khairan fa janibu sur'a wa in kana za sharran fa bil muqarani yaktadi yace mutum baka cewa ya halinka kaka ja tambayen shi ko ka duba su waye abokanan shi idan mutanen kirki ne ana sarin shi ma za mutumin kirki saboda me ka'idan nan ta yau akwai fati a gwannuwa akwai walima a dan daura abokai ne baka raba su dole za ya daya ba idan shi ustazin ya fi karfin wancan to za a je waliman dan daura ne idan kuma wancan ya fi karfin shi za a yana amma idan ta su zo ɗaya ba sai dai a tuna ma juna akwai fa walima fa akwai wazi a wurin da za a gabata a na manta wallahi shi ke na jima sai a buga mene mashin a wuce amma ba zai ni ba zan je ba yana ni ba ba zan je ba a ya ce fa in kana za khairin idan mutumin kirki ne babil mukaran ya tali to da abokin shi yake koyi wa in kana da sharri in ko mutumin banza ne abokan shi to fa janibu siratan za su ja shi cikin sauki su mai da shi irin wannan ya shafa ruwa sosai da dama yasa kamar yadda kadar da shi da yake cewa Allah ya tsare mana shi an tsare shi sun shekara goma sha biyar gwamnatin saudiya kasan galibi malamai masu zafi irin wannan gwamnati ba sa shiri da shi ko lokacin wannan denmark din da aka zana katin din sayyidu da wujudu din nan kun tana aiko shekarun baya denmark ba an zana wani katun aka ce abin nan hankali ya tashi to yana ta fada akan ya kamata a yanke daga siyan kayayyakin su da irin waɗannan abubuwa din nan to kasan gwamnatin wani lokacin sai a hankali amma haka gwarar tasu da ta misira fa gaskiya ba ta Si- siriya kuma yawan nan uban gayya kenan Allah ya tsare mu to yake cewa ko da mutum da mutumin banza ne idan ya koma ga Allah ya tuba ya ce ina ba shi shawara in zai je wajen waɗancan da sunan zai musu wa'azi kenan ko to ina ba shi shawara kare je shi kaɗai ya nemi wani su je tare kun ɗan gane magana da ya yi wata rayuwa haka dai wata sai a hankali to daga baya sai Allah ya shirye shi to ka san me yake faruwa zai rinka sha'awar waɗancan mutanen su ma da sun ji wannan ni'imar da yake ciki kun gane magana da in ya lissafa wancan rayuwar sai kama kuka sai ga wani da wani hanyar suna cikin ta kuma sai ji da ya za a iya tsamo su za ka samu suna irin wannan inda ya tuban na gaskiya ne ya ce saboda akwai wanda ya faru da shi a saudiyyar nasu da ya irin wannan na kiyarar larabawan sai a hankali yanzu da yawansu an yi rayuwar faɗala an yi tawane ne an yi tawane ne ga suna daga baya ya koma ga Allah bayan ya ji daɗin rayuwar haka ta imani fa nake magana shikenan ran nan ya ga ato shi bai kamata ya bar waɗancan su gaba da shaye-shaye da irin waɗannan rayuwar ba bara ya je ya musu wa'azi na Allah laha ya je ya musu wa'azi a daban nasu kenan sai ɗaya kalli ɗaya sai ce uwa ni kenan ko shi- ko ko shekara ho ba yau ba kai ne ba muke shan kaza da kai sai a kyarkace da dariya ka tuna wani lokacin da ka je wurin wance sai a kyarkace da dariya shi dai yana wazi yana cewa wannan halin ba kaza da kaza duk su gaba karshe wani ke ce ma shi cikin shi kada sai yake faɗa hudu ban nashi yace sai wani cikin su yake cewa wai wani me matsalan hanyar da muke kanta ma'ana me matsalan shaye-shaye da badala to me a cikin shi to wani kuma yace Allah ya halishi wata ɗaya ne wata biyu nawa ne sun yi tubon muzuru sun dawo cikin system din a kyalkece da dariya a ƙarshe dai yi abin da zai ya tashi ya tafiya shi wani ya sun jawo shi ba ya ji yin siya ba ne shi ke na kwana biyu irin na bahaushe kada da shi da shi ce sai suka zo su biyu abokai cikin abokanan a shi sun haɗa mai gadon zare ne da suka zo suka ce mishi wa'azin da kamar na kwanaki gaskiya mun ji daɗinta kuma daga baya bayan mun nasu mun ga kana da gaskiya abin da kake kai shine daidai shine muke ganin mu ma yanzu mun tuba kamar bayan Allah ba shikenan ya ji daɗi ya yi murna yanzu ya sami yan uwa mai yake nan abokanan tafiya bayan Allah kenan ko to ya ma yaran masu kuɗi ne mafi yawancinsu ne suka ce to dawa ne yana so zai sai mota a kamfani kaza to ba garin da su suke ba ne da Allah muna so mu je kaga sai ka ja mu sallah ko da garin ne dai ma'ana unguwan da nisa idan an je sallah tun da ka yi tsohon hannu ne ka daɗe da komawa mutumin kirki sai ka ja mana sallah ya ce to ba matsala suka shirya aka je ya suka kama ɗaki haka irin da dare ya musu ɗin nan ce mai ba za su ɗan je su dawo ya ɗan jira su yi kuma ya zaman shi a nan ya zaman shi a yi sun je sun haɗa baki ne da wata karuwa to ta zo ta shigo ɗakin da airfest ɗinta yana ba da labari tana ɗan diskonta da wani abin sha a hannunta to ka san tsimi tsohon tsimi shi kuma yana zaune yana jiran mai nake nan bayan Allah su dawo su samu su wuce ko tana can tana ɗan abubuwanta haka har ta lallabe shi ko ya sha ashe giya ne a takaice da ya ce ya yi zina da ita a wannan daren kuma a wannan daren ya faɗi ya mutu to kaga ai ya je yana nufin su da shirya su kuma suna nufin shi da mene kenan halaka Allah ya tsare mu shine da safe dama sun yi da ita inda ta yi sa'a ta ka ja shi koma wannan harkar to za su ninka mata kuɗin da ake bata koma nawa ne a ga su sun zo ɗaukan fansa ne na ya ba su haushi ya zo ya musu ne wa'azi da safe suna kwankwasawa ta buɗe suka ce an dace ta ce an dace an dace ta ce musu an dace yanzu yana can kan gada ma tsirara haihuwan uwan shi suka shigo suna tafi sun yi nasara kenan ko saboda za a ji daɗin mishi izgilin da kyau kenan ko shi kenan suna tafi wani wani shiru wani wani shiru yana hudu ban yana kuka kada da shi wani wani shiru suka zo suka girgiza shi tun ana wasa wasa fa ta koma mene kuma a to tunda in yana da rai ne ya za mu shi izgilan ai to yanzu ya fada ya mutu kuma yanzu sai ya mutu a wannan daren kuma kwanan shi ya kare Allah ya tsare mu walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana ko malam yace wal a'immatina da jagororinmu ma'ana tun daga mutanen kirki tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin mu na yau har zuwa yau da muke rayuwa idan mutun yayi wannan addu'a duka ya musu addu'a walima sabaqana bil imani da waɗanda suka riga mu yin imani maghfiratan Allah ka gafarta musu azman kai tsaye ma'ana gafara wacce take yanke ba tare da wani abin nan ba Allahumma inni as'aluka min kulli khairin ya Allah ina roƙonka dukkanin alkhairi min din nan ku ganta kun ganta ai ko a bangaren nawo wani lokacin tana zuwa da tabi'idiyya wani lokacin kuma tana zuwa ta'ummu ne idan asalin larabci ne irin wannan da zaka fassara ka ce misali kharaja muhammadu min albayti muhammad ya fito daga gida ka ji min din auren ko subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharam min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna wannan littida ila ghaya kin daga kaza zuwa kasa amma wannan din nan ba tabidiya ma bane mana ko kuma wanda yake kawo min din sai a ce na bangare wancan daga guri kaza ne na taho guri kaza zaka yi amfani da min min albaiti ila almasjidi daga gida nake na taho ina masallaci akwai kuma min tabidiyya ma'ana wani bangare an gane maganan to akwai kuma wanda ke zuwa kawai za'ida ne li ta'kidil kalam kawai an kawo ta ne saboda karfa magana amma ma ba ta da ma'ana a wurin to wannan Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka min kulli khairin na dukkanin alkhairi ba daga ba kun gane maganan ba na daga daga a na roƙonka duk alkhairin da manzanka ya roƙa an gane maganan kenan zaka yi cewa Allahumma inni as'aluka kulla khairin sa'alaka an kulura yanzu da na karanta babu yana ciki amma na littafin akwai mene ba fa ina gyara mishi bane wai ina so ne ka gane kalmar min din ba wai alheri daga sashi bane awa Allah ina roƙonka duk alkhairin da annabinka Muhammad sallama ya roke ka duka an gane magana ba wai daga ciki ba dukkan alkhairin da manzanka annabi Muhammad sallama ya roke ka an gane Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadin nabiyika sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka duk alkhairin da annabinka bawanka manzon sallama ya roke ka na alkhairi an gane magana kaga wannan addu'a ai karshe ce na karshe ce duk wani alkhairi da annabi ya roka kana roƙon Allah ya baka irin shi ai kaga mu samu Allah ya ba mu ikon yawan yi amin Muhammad nabiyika sallallahu alaihi wasallama ko wa a'udhu bika min kulli sharrin ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ina neman tsari a wurinka kenan min kulli sharrin ina roƙonka ka tsare ni daga duk wani sharri da annabinka ya roƙa ista'azaka min ya nema tsarinka daga wannan sharrin ka kuma menene annabi ya roƙan maka to amma akwai inda muke samun matsala wani abin da yake cewa shine ya roka duk alherin da Annabi sallama ya roka haka addu'a ta go hadisin manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wa alihi sallam amma mu abin da muke barin alheri ko a wurin mu shine ma'ana arziki mulki sai me kuma irin su ilimi ko yawa irin waɗannan dai da misali daukaka ne haka da sauransu a'a shi da aka ce alkhairi amma hanga ta shari'a kawai shine Allah ya dora ka akan musulunci shine target ɗinka kawai shine number one duk abin da zai biyo wani ba wani abu ne kuma amma mutum ne da yake jin yunwa ya samu abinci ya ci a kaga su nama wannan su kifi su farfesu wani abu ne kuma wanda ba ta shi ake ba sai in ya samu a ci Allah ya samu dace dan wani lokacin sai mutum ya ce ya roki Allah ya tsare shi daga duk sharrin abin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roka sai ga wasu musibi suna ta daren mai a to wannan lissafin ka ne kai shi annabi salama da ya roki alkhairan inda musiba ta zahiri ne ai shi ya fi ka ai zubair ibn al-awwam yace akwai aisha take ba da labari tace akwai ranar da annabi yake cewa ni kuwa zai gadi na an samu yi bacci saboda neman shi ake wanted zubair ibn al-awwam ko talatu ibn ubaidillah wani ya ja takobi ya wasa ta tukunna a ƙasa ya ce ya rasulullah ka kwanta zan yi gadin ka tace yi bacci ranar har da ban shauri a san ku ne daga cikin tashin hankali shine dai irin wannan rayuwar da aka yi ta shekara ɗaya da watanni ko an tuna aiko yau kana kwanta a gida kana jin an dan motsa sai ka je hankalinka ya mene to annabi ya irin wannan rayuwa kullum yana cikin ɗarɗar za su zo ko ba za su zo ba da sauransu to daga cikin kuma damuwa shine a ce kana da yara Allah ya ta kashe su na shi fa ya rufe guda shida saura ɗaya ce batta da rai daga cikin mu abin da muke kiran shi sharri ko matsalar rayuwa shine a ce ai kwana da kwanaki ba dora ba ko ko baya ciki to annabi sallama hakan yi kwana da kwanaki yake da ce suka ga jinjirin wata uku amma fa kwana 60 ne an gane magana wannan kenan abun nan wancan din an gan shi amma kuma ba a shiga cikin shi ba ba ku gane ba misali ba hakan ce kwana biyu da yini uku ba ko ba ana haka ba saboda ai ba a shiga wancan daren ba balle ka ce a wannan to shi ma kwana 60 ne amma jinjirin wata uku suka gani na uku sun gan shi to daga nan kuma shi kenan kaga an ga jinjirin wata uku amma kwana 60 ne kuma ba 90 ba ta ce amma ba a ɗora komai ba aka ce mai kuke ci tana ba su urwa labari tunda yana matsayin inna ce tana matsayin innan shi ce kanwan mahaifiyar shi ne urwa ya ce mai kuke ci innan mu ta ce baƙaƙe ne bi daga ruwa sai dabino kuma shi ma ba ba irin yadda muke ci ne mu take ba to ana duk abin da kai kake kira a yau a matsayin sharri gashi ka ce Allahumma inni a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu nabiyyuka dinnan kuma kaga kana ciki to duk wanda zaka kira din a cikin lissafin naka ba wanda bai samu annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi in a da'awa ne shine aka jefe shi jini har diddike idan wulakanci ne shine aka ce a sakan mishi a yaki duk su dawo su zauna a gida ya ta garin su yana jin bakin ciki idan talauci ne shine suka ce mishi idan matsalan ki talauci ne yayi magana a tara mai dukiyar da yafi kowa amma ya daina wa'azi ya matsin daina maganar manzanci da annabta idan kana maganan mahaukaci ne Allah da kai shi alkur'ani ce ma bi sahibukum min jinna wannan ba abokin naku ba mahaukaci bane saboda suna yawan ce ma annabi mahaukaci idan ya kawo musu labarin abin da hankali ba zai iya karba ba kawai su ce hauka ne an gane magana kamar lalan da ya ce musu yayi isra'i da miraji an dauke shi daga ka'aba an kai shi baitul maqdis tafiyan kusa ta kai an dauke shi daga baitul maqdis an dauke shi sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sidar sun madana fata dalla kuma an waye gari da shi duk a wannan daren ne waɗannan tafiye to kuma akan wata dabba ba da wani laƙumi ko doki da ya sai wannan tafiya a wannan babu shi ne ba a halicce shi bane shi ma zuwa mai da buraka ne to sun san buraka ne Allah ya samu dace da shi ta kawai da irin wannan azumunsu da labarin da hankalinsu ba zai kama ba sai ce ma annabi mahaukaci ne da haka in wannan ne an riga an ce ma annabi muhammadu sallallahu alaihi idan an ce asiri ne to ai annabi sun sha fada wala bi kauli kahin wala bi kauli sha'ir ko su ce mawaki su ce maganan boka ne ko duka Allah ya ce ba matsafi bane ba boka bane ba mahaukaci bane duka ba baka cinka ba Allah ya samu dace idan kuma gori ne na mutuwan yaya ai shine suka ce mishi bara ma ya mutu a daina a manta da shi shine Allah ya ce inna shana aka wala bitar waɗanda suke aibata ka cewa in ka mutu ma an manta da kai su ne za a manta da su ni dai an ran wallahi na manta sunan shi amma shi annabi Muhammadu fa sunan shi yana nan duk wata ƙasa da ka sani a duniya in dai musulunci ya kai za a kira sallah to dole sai an sa da shi a cikin lissafin Allah ya kara masa daraja to shine nabiyika wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu muhammadin nabiyika sallallahu alaihi wa wasallam Allahumma ghafir lana Allah ka gafarta mana kaga ya shigar da mu gaba daya kenan ko ma qaddamna abin da muka gabatar ta nan gefe kamar muna neman mu ma amana alfarman da aka masayidul wujud kenan sallallahu sallam inna fatana laka liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ko ma qaddamna an gane maganar ko abinda muka gabatar wa ma akharna da abinda muka jinkirta shi annabi har ga an mishi amma ni da kai fa wanda aka ce an muwa wannan an gane magana amma dai addu'a ne bawa yake yi ya Allah ga gafarta min zunubin da nayi a baya da kuma wanda zan yi nan gaba wa ma asrarna da abinda muka boye shi laifi ne bawaye amma duk duniya ba wanda ya san bawaye wannan laifin sai rabbul izza to kana roƙon shi wannan laifin da kai a boye ba wanda ya kanka shi ma ya yafe maka yasa kamar wancan da na faɗa mana nake cewa nana Aisha radiyallahu anha da taji annabi yace duk wanda aka mai hisabi ba zai kai labari ba tace to Allah ya ce ban ma mun uce kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba wa littafinsa da dama zai amma hisabi mai sauki ya ce fa zalika da ardu ai wannan kawai bujirowa ne a ce wani kamun laifi kaza ranar kaza ya ce Allah na yi ce na rufa maka asiri a duniya ce Allah ka rufa ya ce to ka je an yafe maka an gane mu gana ma asrarna kenan wa ma alanna da kuma abin da muka bayyana shi laifi ne amma a fili muka yi kowa ya gani ma to dama wa yake gafarta zanubin Allah in ya gafarta maka koma kowa ne ne yasa wato duk wanda ya ji tsoron Allah ba zai ji tsoron dan adam ba inda tsoro ai kala biyu ne ko akwai tsoro na shirka akwai kuma tsoro wanda ba shirka ba ko kai ko zargin ka ma ba za yi ba an gane magana tsoro wannan na halitta haka misali yanzu ka shawo kwana kawai mutum ya bayyana maka ka ji kara zana wannan tsoro ne sunan shi amma ba laifi yayi irici ne da Allah ya ce mu annabi Musa wa ma tilka bi yaminika menene a hannunka yace hiya asaya atawakkau alayha tawa ke ne shafi na biyu ko yace sanda ta ce ina jingina irin da fulani suke yin da an koro dabba sai a dan kishin gida a dan jingina akan ta tsaya an gane wa hushu biya ala garbi ina kaɗa musu kuma ganyayyaki in rani ta rani din nan waliya fiha ma'aribu wa qura ina yin wasu ayyukan amfani da yake da suka ce irin kamar da ga sun saba su din nan dan jallan yana jikin wannan sandan ana rataye da shi yana tafi da wasu ayyukan ayyuka mai Allah ya ce mai alki haji fadda sandan ya Musa fa alqaha fa idha hiya yatin yana jefar da ita sai ga maciciya a wani gurin su'uban a wani gurin ayyatin tas'a ta yaka ta yaka ta fasa kai annabi Musa walla mudbira na cikin suratul akwai a kasasi akwai kuma a cikin suratul naml an gane maganar ko wancan na gazan sai walam ya kowai gewa ya yi ka san tsoro ya tsoro Allah ya sa mu dace to dai mu shayi din mu anan shine kaga annabi Musa ya ji me tsoro amma wannan tsoron nashi babu laifi a ciki ba shirka ba saban Allah ba komai an gane maganar na cikin suratul naml yace kun ga wala ta khaf inni la yakhafu ladayya al-mursaluna yace ka daina jin tsoro kama ta kanka ji tsoro ni manzani a gaba na ba sa jin tsoro na kace su kuma innaka min al-aminina kama ta kana cikin amintattu kuma yaka kama tan ta dawo sanda ai ya dai tsorata ko bai tsorata ba Allah subhanahu wataala da kai yace dawo dawo dawo dawo to amma kuma tsoron da yake na shirka shine mutum ya dauka wani yana iya mai tasiri a rayuwa ko Allah bai so ba ko da bai faɗa haka ba irin ya firgita ya tsorata da wani wani ya sa ka gaba ai ka tabe shi kuma yana jin tsoron wani kare ya mishi abin nan ko kila ya mai asiri ko ko kuma ya mai ko ya mai ko ya mai irin da abubuwa din nan to shi wannan shirka ne ka ɗauka shi zai iya ma tasiri kun gane magana shi ne kamar yadda ba ku labarin wani matsafi haka ya zo wurin malam suna fira haka sai yake nuna mai asiri lokaci ko da yana ke nuna mai sai iya mashi asiri malam yace ka ji to ga yana tsoratar da shi shine ai ko cewa ya ji tsoron shi ko kamar kuma wannan wanda na baku labari cewa wannan malamin da yake kin fitowa sallan gawa din nan sai an dau lokaci an dau lokaci in ya ga dama sannan sai ya fito din nan an gane ko ko ba nan bane to kuma ga lokaci yayi shi wani kauye ne shi malam yake bada labari yana inda makarantar shi take kamar misali kunu sha da haka to akwai wani matsafi yana da kuka kofar gidan nashi a nan fa Maiduguri ne fa ya faru fa a nan Najeriya fa dan shekarun ba wai da dade ne kaka dauka irin ana baka labarin 1000 plus ne a'a shi malamin ma yana da rai shi wanda ya faru da shi din kun gane kuka ne a kofar gidan shi aka duk kuso shi ma idan mutum ya zo za a mishi aiki yanayin kafa kusan yanayin kisan da za a yi mu wancan an gane magana tsafi kala-kala suna yi da mutanen garin na tsoro duk wanda ya mutu shine zai maka sallah kuma komai dadewa dole a jira shi idan ko wani sallace ka to za a sallace shi a ka'idan kenan shi ba ya ce ku zo muku sallawa to in Allah ya da kwanan shi a gare kenan ta haka duk kowa mutanen garin kuwa tsoron shi ke ce ran nan to shi makarantar shi na wurin amma ba nan ne garin su ba ya zo sai aka yi mutuwa tun safe ya fito yaki azahar yaki Allah azar ba kuma ba wanda zai iya ma wannan gawa sallah saboda kowa yana jin mene to kun ga irin wannan tsoron shirka ne karshe dai shi wannan malamin ya take ce wani yake tsoro ne a ce har mala ake jira shi matsa malamin tsibbin kenan ko aka ce to wato na ga tun har azhar har la'asar in kun yarda ni muku sallah ce a kwanan ka ya kusa garewa kenan ai in ka miki sallah za mu ka sallah ne kaiwa ya ce ƙaryan banza ƙaryan wofi ni kawai za amincewanku nake ne ba kun yarda suka ce mun yadda a ja sallah aka fito da gawa ya kai mata sallah aka je aka rufe ta aka dawa ana zaman makoki da irin wannan normal haka can bayan lasar ya gama abin da zai yi kenan go ya gama jan ajin shi da waye fito ya tara ana zaman makoki ya riga an wuce kenan go to da barbaranci shi malam yake ba da labari ya zo ya ce waye mata sallah sai ce ni ne ya ce to ko za a sallace ka ba boye-boye shi matsafin ya ce za a sallace ka kai maka mai yadda kai magawa sallah ya ce ƙarya kake yi ko na mutu kai dai ba za ka sallace ni ba ƙarya kake yi kai ma'ana abin da yake nufi ko da kaddara ta sa an mai asirin ya hau kashi ya ce dalili ko ni ahlus sunna ne ahlus sunna dan uwana ne zai zo min sallah kun gane hikiman shi ko je ka kaddaran ma ta sa kwana ya kare ko ya je ya hadin asirin kuma ya je hota sai ta zo ta mene kenan ya ce to kai ƙarya ne ba za ka mun sallah ba sai dan uwana listina zai mun sallah ya koma gida a fusace ya je ya gama haɗin shi to an kasa yar banza ma an yi aiki balle an bata ma malam rai aka je ya yi haɗin shi ya yi haɗin shi shi kuma ya gama abin da zai ya koma ta ya ce ya sa aka goyo shi a motar shi ya zo har kofar gida ya sa ya sallama da shi ya fito da ya fito da barbarancin ya tambaye shi kanurin kenan kai din kai ne ya ce ni din ni ne mana duk abin da kai ya kai kai ba abin da za ka iya yi to kaga ai daga nan mutanen garin sun rage jin mene to irin wannan tsoron shi na bangaren shirka ne irin wannan suna da yawa Allah ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
kama sallah ko ana ina tambaya sama ne da muka addu'a da iyaye idan suka riga da suka mhm sai ta bai musu addu'a akwai wani hukunci ne akan shi da irin na shari'a cewa shari'a eh.
kuma again mm yawanci za ga mata ta rasu ta bar yaro da miji mm to shi mijin yi wannan matan addu'a ya mutu na da Shi ma- again eh yaro zai rasu ya bar uba eh shi ya matsayin addu'a yansu eh waɗannan ya hakuri yawwa na to addu'an ɗa eh idan baban shi yana raye da addu'an uba idan ɗan yana raye eh su ma ya matsayin su
Na'am, to duka kusanci ne dama kawai abin da ake kallo a shari'a, ma'ana kusancin kowannen su da shi. Shine, an gane maganan? Miji din shi ma ya roƙa na tsaron Allah ya yafe mata tun daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace duk matan da ta faɗi ta mutu mijin yana yayi rashin mata. Kun gane maganan? Hausan ya fito? To tana aljanna. An gane maganan? Ba kawai yarda yayi da ita ba, yana jin zafin yayi rashin mata mai makofinta aiki ne to kenan tana mai biyayya eh Allah ya ce to shikenan aljanna za ta shiga duk wacce ta mutum kuma yana yayi huta da guda to fa shikenan ke yake ko to sai Allah kaga kenan ayu zamantakewa to shine an sa Allah ya sa mu dace shi ma wadancan duka kusancin ne wa alaikum assalam na'am sanin gaibu eh eh eh a shi duka gaibin ma bai sani ba kaga ne abin da yasa na kore gaba daya shine zaka ce to ya zaka ce maga ya ce Hassan zai raba fada kun gane magana ya ce ya ce kuma duka sun faru daga baya ya zaka ce ba gaibu bane shi ba abin da ake ce ma gaibu shine ya sani ba a sanar da shi ba ba ku gane ba yanzu ni idan na sanar da kai abin da baka sani ba ba na ilimi ba ne to zaka je mun to a wannan da ai da mamanci wannan abin da zai faru nan gaba ne ka bada labari kun gane maganan kuwa the same thing ilimi ne sunan shi ai. za a yi kaza nan gaba kuma sai ya faru ka gane maganan da haka dukkan su bai su bai san su ne ba wani zai ka ce to ai Allah ya ce alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi illa man irtada min rasulin kaza daga cikin akwai wanda suke kawo wannan wai ko sai dai wanda da shi ya sanar da shi gaibin ko to a ji daga ina qur'ani ta bada labari cewa kiyama an za ta tsaya kaza kaza ai duk gaibi ne ai ba ku gane ba Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un lalle girgizan tashin yanzu ana ba labarin kiyama yanzu kiyama mun ke ciki ba gaibi ne yake ba mu labarin qur'ani ba to Allah ya sa mu dace da haka ma tsaya ana da ji wani malami da- da kai wannan tambayar na ji wani malami yana rarraba su kala kala akwai gaibin da annabi bai sani ba akwai gaibin da Allah ne kadai ya sani akwai wasu eh ba kun gane magana shi kawai Allah shine masanin alimul gaibi din ne kawai shine masanin to fala yajira ala gaibi ya da illa mun irtida min rasul fa inna yasriku min bayn ba ayan ta maka bayani ba za a sa musu malaiku ya tsare shi wahayi ne ake mishi a lokacin kun gane maganin kuwa da ya lama an kada abla guri salati wa hada bima wa hasa kullu shay'in za su kewaye shi saboda shi dan bai sai samu mai mantuwa ba sanda ake mai tun shi bai rubutu bai karatu ba da haka idan su kewaye shi duk akaya ko dubu aka saukar mai sai ya karanta su from A to Z da haka shi dan da ya sa mantuwa an riga an yi bakin din shi shi da abin da Qur'anin ma ya magana wuraye Allah ya sa mu dace duka irin wannan Allah dai ba mu lokaci ga lokaci ko to to ba wa matsala eh eh eh eh eh haka ne wanda yake muhallu suna kuma ba ma wannan tafiyan ba eh eh gaskiya ne ayoyi da dama da ke a cikin alkur'ani wanda yana jin shek ya fara bayani a kai eh cewa babu wata ɗaya wanda yake sai dai kan an mutu wa ne a kan cewa abu zai faru shi a wani eh shi sa da ce da ba zan kai eh gaskiya ne ha shine ka ka haka din ne maganar tabbas haka ne Allah ya sa mu dace ma'ana duk ko me za a ce wai gaibi da sauransu duk ayoyin ga suna alkur'ani Allah ya ta magana cewa ba kuma kan liman sanin ayi kalimu Allah ilahin aw bi wara hijabun ayi sura suratu shura kenan an gane maganan ko shafin second to the last wanda daga shi sai na karshe Allah ya magana da dan adam sai dai ya mishi wahayi da sauran duka irin waɗannan Allah ya sa mu dace ba rena annabi bane amma darjanta shi